بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس biyu ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da bakwai ga watan Mai 1997 idan ba mu manta ba ba mu gushe ba har yanzu muna karatu daga cikin wannan littafi al-ibanatu an usuli diyana ta al-imamu abul hasan al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya ji kanshi muna sharhi dangane da gabar da malam yace wa nusaddiqu bi hadithil mi'raj mu musulmi ahalus sunna mun yadda da cewa hadisin da annabi ya bada labari an ɗauke shi daga ainihin wannan sarari na duniya an kai shi har zuwa sama ta bakwai mun yadda cewa wannan hadisi gaskiya ne to bayan mun tattauna matsala dangane da ainihin hadisin isra'i da mi'raji a tattakaice idan jama'a ba su manta ba inda har muka ɗauko daga cikin maganganun da al-imamu fahawiya a cikin ainihin littafin shi al'aqidatu tahawiyya kuma muka fara karanto kaɗan daga abin da malamin ya ce dama dai al'imamu tahawi ya ce wal mi'raju haqqun ya ce mi'raji gaskiya ne ma'anar mi'raji shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da farko isra'i shine aka ɗauki annabi daga makka aka kai shi baitul maqdisi a cikin dare ɗaya daga baitul maqdis din nan aka ɗauke shi aka kai shi sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta har ta bakwai har sai da ya kai ya kera duk wata halitta ya je ya gana da Allah maɗaukakin sarki suka zanta suka tattauna ba tare da ya ga Allah ba sai dai yana jin murya yana jin sauti suna tattaunawa Allah na ba shi umarni shi kuma ainihin yana karɓe to shine malam ya ce wannan mi'raji din gaskiya ne وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن كما دوكي النبي أن إسرائي دشي أكا دوكي دقا مسلاة مكة أكا كيش نبيت المقدس وأرج بشخصه في اليقظة أكا كما دوكي غنجد كم منزان الله صلى الله عليه وسلم دلنشي ido biyu a farke aka ɗauke shi aka yi mi'raji da shi aka kai shi sama ta bakwai ila sama'i har zuwa tun daga sama ta ɗaya ثم إلى حيث شاء الله من الأولى فأنن daga sama ta ɗaya Allah ya ɗauke shi ya kai shi wurare maɗaukaka inda ya so wa akramahu Allah bima sha'a Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da abin da ya so tun daga salloli da ainihin baiwa iri iri wa auha ilaihi ma auha Allah ya mishi wahayin abubuwan da ya mai wahayi ma kazabal fuadu ma ra'a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abubuwan da idanuwan shi suka gano zuciyar ta haddace to har ya dawo nan gare mu ainihin bai manta waɗannan abubuwa ba wa sallallahu alaihi wa sallam fil akhirati wal ula hira da amincin Allah su tabbata a gare shi lahira da duniya to wannan shine takaitaccen bayanin da al-Imam Tahawi a cikin wannan littafi nashi dama muka fara karanto kaɗan daga cikin ainihin matsalolin da ibnu abil izzi al-hanafi ya tattauna wasu suka ce wai an yi isra'i da mi'raji sau biyu aka ce sahihiyar magana isra'i da mi'raji sau ɗaya aka yi shi to sa'an nan sai malam ya ce wa kana min hadisil isra'i yana daga cikin hadisin isra'i annahu sallallahu alaihi wa sallama usriya bi jasadihi fil yaqaba ala sahih cewa annabi an ɗauke shi da gangar jikin shi ne aka ɗauke shi aka ainihin yi isra'i da shi min almasjid harami ila almasjid aqsa tun daga masallacin makka mai alfarma har zuwa masallacin qudus rakiban alal buraki yana haya da dabba mai suna buraka dabba ce wadda take ta fi ainihin wato alfadari girma kuma bata kai girman doki ba haka take tsakatsaki to wannan dabba annabi sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ya hau da shi tun daga makka har zuwa baitul maqdisi daga baitul maqdisi kuma malaika jibril ya dauke shi da kanshi sai da ya kai shi har zuwa sama ta bakwai suhbata jibril alaihi salam annabi suka tafi tare da malaika jibril fa nazala hudaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a baitul maqdisi salla bil anbiya imaman yewa annabawa baki ɗayan su limanci a wannan daren sai da Allah ya tattaro dukkan annabawa baki ɗaya aka raya wa annabi su aka tara su a baitul maqdisi ya wuce gaba ya yi musu limanci na farko don tabbatar da cewa ko da shi ne karami daga cikinsu wajen shekaru amma kuma ya kere su wajen daraja na biyu kuma domin Allah ya ainihin tabbatar da wata hujja akan halittu baki ɗaya annabi ya waiwaya yi musu tambaya da Allah ya umarce shi ya tambaye su was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu ka tambayi waɗannan manzannin mun sanya musu wani abun bautawa baitin Allah da ake bautawa duk baki ɗaya annaba nan suka ce a'a to kai ma bai dace maka ka sanya wani abun bautawa tare da Allah ba kenan mun fahimci wannan da kyau ko wa rabata al-buraqa bi halqati babil masjidi annabi ya daure wannan dabba tashi a ainihin da'irar da take kofar masallaci sallallahu alaihi wa sallama to mun karanta hadisin ainihin Isra'i da Mi'raji din sai malam ya ce wa mimma ya dullu ala annal isra'a bi jasadihi fil yaqaba daga abubuwan da ke nuna mana cewa isra'i din an yi ne da jikin annabi kuma ido biyu dan wasu suna cewa a mafarki ne aka nuna mishi to shine malam ya ce a'a da gangar jikin shi da ran shi da lafiyar shi ido biyu a farke ba a babci ba aka yi dalilin da ke nuna mana haka qauluhu ta'ala magana Allah madaukakin sarki da Allah ya ce سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya ɗauki bawan shi da daddare daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mafi nisa daga ainihin makka shine masallacin kudus wal abdu ibaratun an majmu'il jasadi war ruhi da Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya ɗauki bawan shi to bawa wata kalma ce wadda ke tattare da jiki da kuma rai kama annal insana ismun li majmu'il jasadi war ruhi kama yadda aka ce mutum to ana nufin gangar jikin da kuma ran hadha huwa al-ma'ruf inda al-itlaq kai tsaye wannan shine abin da ake nufi da bawa in aka ce bawa shine an aka ce an dauki bawan nan daga Kano an kai shi Lagos shin ana nufin an dauke shi a mafarki duk wanda ya ji wannan magana zai fahimci me kai tsaye an ɗauke shi sukun da guda ne an kai shi can wa huwa sahihu yace wannan magana ita ce daidai fa yakunu al-isra'u bi hadha al-majmu'i dan haka isra'i zai zama da gangar jikin annabi da ran shi a ido biyu aka yi wala yamtani zalika aqalan a hankalce kuma wannan ba abu ne wanda za a ce ba zai yiwu ba dan wasu suna cewa ba zai yiwu a hankalce a ɗauki ɗan adam daga ƙasa a kai shi sama ta bakwai ba sai malam ya ce walau jaza istibadu su'udil bashari da a ce abu ne da yake mai wuya mutum ya hau sama ta bakwai la jaza istibadu nuzulil mala'ika to da kuma sai a ce abu ne mai wuya mala'ika ɗaya ya sauka nan duniya domin fuffiken mala'ika kwaya ɗaya zai kare duniyar nan gaba ɗayanta to amma mala'iku dubu nawa ne suke sauka ko daren lailatul qadari suna da yawa ashe abu ne wanda yake in dai har ka yadda mala'iku na iya sakkowa ƙasa ɗin nan tare da cewa fiffike ɗaya na mala'ika in ya buɗe shi ya fi ƙarfin duniyan nan to ashe ba abu ne wanda yake ba zai yiwu ba a ce mutum ba zai iya tafiya sama ta bakwai ba mun fahimci wannan da kyau ko don haka mana ya ce wa zalika yu'addi ila inkarin nubuwa in mutum ya ce abu ne wanda ba zai yiwu mala'ika ya sakko duniyan nan ba to wannan kuma zai ja shi ya karyata annabci kenan domin babu annabin da ya zama annabi sai da mala'ika ya zo nan ya same shi a duniya wa huwa kufrun karyata annabci kuma kafirci ne fa in qila famal hikmatu fil isra'i ila baitul maqdis awwalan to da wani zai tambaya ya ce wai wata hikima ce ta sa aka yi isra'i da farko daga makka zuwa baitul maqdis madadin a ɗauki annabi daga makka kai tsaye a tafi da shi sama ta bakwai amma me yasa sai da aka biya da shi baitul maqdis tukuna فالجواب والله أعلم كاجي إن من يما لما يسكي كوما دا الأمر يغا الله يتي أمسا دي الله مطوك كنسر كيشي في سننتا أما مو أبن دي بينا قريمو أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش أن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه yana daga cikin hikimar da ibnu abil izi al-hanafi yace ya gano anan quraishawa lokacin da annabi ya zo ya ce an yi isra'i da shi an yi mi'raji da shi sai suka ce to ka siffanta mana baitul maqdisi da ya siffanta baitul maqdis dalla dalla da ya ba su labarin ayarin kuma da suka taho kawo kaya yanzu suna wuri kaza wane ke kan gaba rana kaza za su iso to wannan abin ya gaya musu abin da in ma sun nemi karyatawa za su iya bi su iya gano haka domin da yawancinsu sun je baitul maqdis sun san wannan hanya to ya aka ya ba da labari inda bai je ba to in kuwa hayyayo a daren jiya a ce misali mutum ya tashi daga nan zariya ya je kamar ƙasar amerika ya dawo a daren jiya ka taɓa zuwa ƙasar amerika kai shi kuma ka san bai taɓa zuwa ba ya kuma zauna ya kwance maka duk abubuwan da ka sani a amerika har zuwa hanya to wannan zai sa ka yadda eh lallai ya je jiya da daddare ko to in har ka yadda to wannan abu ne mai sauki ya baka damar ka yadda to daga can kuma amerika an tashe shi an yi wuri kaza da shi saboda haka abu ne mai sauki ka yadda in dai har ka yadda cewa a daren jiya an ɗaukai daga makka an kai shi baitul maqdis to abu ne mai sauki ka yadda daga baitul maqdis kuma an yi saman ta bakwai da shi mun fahimci wannan da kyau ko walau kana urujuhu ila sama'i min makka lama hasala zalika da a ce daga makka ne kawai aka ɗauke shi aka yi sama ta bakwai da shi ai da ba zai iya ba su labarin wasu abubuwa waɗanda za su iya gaskanta ba domin waye ya taɓa zuwa sama ta ɗaya balle an ce a wuri kaza akwai kaza ya ce eh to na yadda ka je amma da yawancinsu sun sha zuwa baitul maqdis in ya ba da labari za su yadda iz la yumkin ittila'uhum ala ma fi sama'i law akhbarahum anhu domin da ya ba su labarin abubuwan da ya gano a sama ba yadda za su iya tabbatarwa domin ba wanda ya taba zuwa kuma ba wanda zai iya zuwa wa qad ittala'u ala baitul maqdis amma baitul maqdis sun taba zuwa sun gani fa akhbarahum bi na'atihi sai annabi ya ba su labarin yadda ainihin baitul maqdis yake to wasu su aka samu suka yadda wasu kuma suka ƙara kafircewa وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه ما لا يتي وانا حديثي نا معراجي وانا اكتي ان اوكي النبي دقى قصى ان يسمى دشي ان كيش حر سمى تبقوي حر يزرتي تند الله يكي وانا حديثي نا نونا من تيوى الله اسمى يكي كينا amma sai ma ya ce liman tadabbarahu ga wanda ya tsaya ya lura da al'amarin tunda an ce sai da ya taka sai da ya wuce saman bakwai ya tafi ya tafi sannan suka zanta da Allah to a ina Allah yake kenan ar-rahmanu alal arshi stawa wa billahi tawfiq mala yace Allah ya datar da mu to a takaicen takaitawa bayani kenan dangane da mas'ala akan ainihin mi'raji abin da yasa isra'i dama ba a samu wanda suka yi musun shi ba inna ma mi'raji ne saboda shi a cikin hadisai ya zo nassin qur'ani bai zo da shi ba sai aka samu su sai suka karyata tare da cewa hadisi sahihi cikin sunan abi dawud annabi yana cewa an bani alqur'ani da abin da yake kwatankwacin shi ko kuma fiye da shi don haka za a iya samun abubuwa da dama a cikin sunna don haka hadisi ba kanin alkur'ani bane min haisul hujjiya ta wajen kafa hujja hadisi daidai wa daida suke da alkur'ani kamar yadda zaka kafa hujja da alkur'ani haka zaka kafa hujja da hadisi amma wajen falala da daraja to wannan kam hadisi ainihin yana ƙasa da alkur'ani amma wajen ƙarfin hujja yadda alkur'ani ya tabbatar da isra'i isra'i ya zama gaskiya duk wanda ya karyata isra'i ya zama kafiri to hadisi ya tabbatar da mi'raji mi'raji ya zama gaskiya duk wanda ya karyata shi ya zama kafiri Allah ya shiryar da mu al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari yace wa nusahihu kaseeran min ar-ru'ya fil manami mu ahli sunna muna ingantar da yawa daga cikin mafarkai da mutane suke gani a bacci ma'ana mafarki da mutane suke gani suke kwanciya su yi a cikin bacci to mu ahli sunna ina cikin aƙidar mu mun ɗauki cewa da yawa daga irin waɗannan mafarkai gaskiya ne daidai ne wa nuqirru anna lidhalika tafsiran kuma muna tabbatar da cewa mafi yawancin waɗannan mafarkaiya suna da fassara waɗanda an yi wannan fassara su ne sakamakon abin da ainihin zai biyo bayan wannan ainihin mafarki ɗin to kamar yadda tun a farko farkon wannan littafi muka yi ta tabbatarwa cewa insha Allahu ta'ala in mun zo kan wannan matsala ta mafarki za a tsaya a tattake wuri domin babu mamaki wata rana wannan matsalar ta taso lokacin kai kuma ka zama babban malami kuma kai ba a taba karanta maka ita ba baka ji ta ba sai kuma ka zo ka ce ai ga wani ilimi na bokanci ya shigo ko na tsubbu ko na duba in ka jahilci abu ba shi ke nuna cewa babu wannan abu ba yana cikin aqida ta ahlus sunna cewa mafarki mafi yawan daga cikinsu gaskiya ne dalili akan haka alkur'ani ya tabbatar hadisai sun tabbatar kuma waƙi'in yadda al'amura ke afkuwa ma sun tabbatar da haka to don haka za mu bai wannan matsala ainihin haƙƙinta na bincike da bayani a tattakaice muna masu ishara ga inda ya dace ainihin a karanta qur'ani dai dama ya tabbata mana ainihin da mafarkayya sa'annan kuma ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ma ta tabbata mana ainihin da mafarkai to shi ne za mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka tattauna a kai insha Allah ta'ala قال الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة في بحث الفراسة ما مثاله الإمام الراغب الأصفهاني وني babban malami ne masanin alqur'ani da lugal arabiya yana da littafi mai suna az-zari'a to da yazo yana tattauna mas'ala dangane da firasa firasa wani irin ilimi ne na hangen nesa da ka tsaya kai nazarin abu sai ka ce kana ganin kaza zai afku sakamakon kaza da kaza da kaza kwarewa a rayuwa take sa ka iya ainihin gane da hasashe kaza zai afku to wannan wani ilimi ne mai zaman kanshi a cikin ilmomi na addinin musulunci shi alfirasa to sai shi arraghibul asfahani yace wa min alfirasati ilmur ru'ya to yana daga cikin irin wannan ilimi na alfirasa hasashe da hangen nesa ilimin sani game da mafarkai وقد أظم الله تعالى أمرها في جميع الكتب المنزلة حقيقة الله مدوك كنسركي يا بعد مهمانتي جمد مفركي أتكن دكا للتتفن دا الله يسوكر وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم أتكن القرآن الله يفتح عن نبي شي أتكن سورة الإسراء آية 60 Allah ya ce wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnasi mafarkin da muka nuna maka ba dan komai muka nuna maka ba sai dan ya zama jarabawa ga mutane ma'ana ashe mafarki din gaskiya ne har gashi an baiwa mutane labarin abin da annabi ya gani a mafarki sun karyata ya zama jarabawa ya zama fitina gare su ashe Allah ya baiwa mafarki al'amarin mafarki gaskiya ya bashi muhimmanci وقال har wayo a cikin alqur'ani suratul anfal aya ta 43 Allah yace iz yurikahumullahu fi manamika ka tuna lokacin da Allah yake nuna maka su a cikin mafarkinka ashe mafarki Allah ya bashi gaskiya dan haka gashi har yake gwadawa annabi wasu abubuwa na gaskiya a cikin mafarki Wakala haka kuma har wayo a cikin suratul safat aya ta 102 Allah yace fi qissati ibrahim game da kissa annabi ibrahim yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka ya kai ɗana na yi mafarki na ga ina yanka ka to ɗan da yake ya san cewa uban shi annabi ne manzo ne min ulil azmi minar rusuli daga cikin manyan manzanni annabawa sai ce ya abatif almatu umar ya baba ka aikata duk abin da aka umarce ka amma kar ku manta abin da uban ya ce ya ɗana na yi mafarki na ga ina yanka ka sai dan ya fahimci ai wannan ganin da kai a mafarki ya zama umarni shine ya ce duk abin da aka umarce ka din nan to ka aikata a kaina ashe mafarkin annabawa gaskiya ne shi yasa ya ce ya abatif al matu umar satajiduni insha Allahu min sabirin yace in Allah ya so in ka zo yanka ni zaka same ni cikin masu hakuri ba zan yi raki ba balle ma wani ya ji ka zo zaka yanka ni wa qawlihi da kuma maganar Allah a cikin suratu Yusuf aya ta hudu yace ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban annabi Yusuf yana dan karami Allah madaukakin sarki ya nufin zai bashi daraja eh dama yana daga cikin abubuwan da zamu zo mu tattauna al'amarin mafarki idan alkhairi zai same ka sai a nuna maka mafarkin a yanzu alherin zai dade kafin ya zo in sharri ne zai same ka sai a nuna maka abin mafarkin kamar yau gobe da safe sai sharrin ya faru ko kuma zuwa nan da kwana biyu amma alkhairi sai kai mafarkin shi yanzu sai nan da kamar shekara talatin sannan sai ya tabbata annabi yusuf yana dan saurayi shekara sha bakwai zuwa sha takwas sai ya mafarki sai ga taurari sun ainihin kwanta su nemi shi sujuda taurari guda goma sha ɗaya sannan ya ga rana da wata sun kwanta su nemi shi sujuda sai ya zo ya ce baba na yi mafarki yake gaya wa uban me ka gani a mafarki ya ce na ga taurari guda goma sha ɗaya na ga rana da wata sai uban ya ce yaya ka gansu sai ya ce ra'aituhum li sajidin na gansu duk sun kwanta su ne mini sujuda kala sai uban ya ce ya bunayya ya kai ɗana la taqsus ru'yaka karka ba da labarin wannan mafarki naka ala ikhwatika ga yan uwanka ma'ana yan uwan ma sun san fassara mafarki kenan in ka faɗa musu fayakidu laka kaida za su yi maka makirci to abinka da yaro da ya je daɗin hira ya kwashe shi cikinsu sai ya ce ai kuwa jiya na yi mafarki sai suka ce me ka gani ya ce ai na ga taurari goma sha ɗaya sun kwanta suna gaishe ni kuma na ga rana da wata ma dukansu sun kwanta suna gaishe ni waɗannan 'yan uwan da yake suna da ilimin fassara mafarki kamar yadda za mu zo mu maka ishara ka gane matakan da ake bi ko da darasi ne sai ka je ka zauna an koya maka ɗai ɗai ɗai ɗai ba bi mujarrad ka ji ana bayani a kasar shikenan kai ma ka zama mu'abbir ba ko kuma ka je ka ɗauki littafi a'a isharat kawai za a yi maka yanzu yana daga cikin ɗayan hanyoyin fassarar mafarki shine alkiyasu sahih to sai suka gwada da kiyasi ingantacce suka ga mu ƴaƴan annabi yakubu banda yusuf mu goma sha ɗaya ne guda goma ɗakinsu ɗaya guda biyu ɗakinsu ɗaya da Yusufu da Bunyamin to ɗaya daga cikinsu ne mafarkin yanzu ya rage saura ‘ya'ya goma sha ɗaya kenan to wato mu ne muka kwanta muke gaida wannan yaran kenan rana kuma to ubanmu kenan Yakubu wata kuma kenan uwa kenan wato nan gaba yaron nan zai zo ya samu wani matsayi wanda har sai mun kwanta mun gaishe shi kaji hikimar da ta sa uban ya ce kaka ba su labari yana ba su labari abinka da yaro sai suka gane to tun da wannan matsayin yaron zai samu to a kashe shi kafin ya kai ga wannan matsayin shine suka shiga suka fita kamar yadda alqur'ani ya bamu labari ashahid shine ashe alqur'ani ya baiwa mas'alan mafarki muhimmanci jama'a mun fahimci wannan da kyau to kar mu manta dangane da ita wannan mas'alar ta annabi yusufa da suka shiga suka fita har suka je suka batar da shi ƙarshe sai aka waye gari ya zama sarki kuma wannan abin da ya gani dinnan a mafarki shekaru talatin da kaza da suka wuce sai gashi ya zo ya faru waɗannan yayye nashi da wannan ƙani nashi su goma sha ɗaya sun zo sun kwanta suna gaishe shi sa'an nan kuma ga uban ga uwar su ma sun kwanta suna gaishe shi sai ya ce ya abati haza ta awilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa yace baba kaga fassarar mafarkin nan da ne tun da dadewa kaga Allah ya tabbatar da abin mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to lallai alqur'ani ya bai wannan matsala muhimmanci don haka sai malam yace war ru'ya hiya fi'lun nafsin natiqa mafarki shine wani ainihin ai wani al'amari ne wanda yake surantuwa a cikin zuciya walau lam yakun laha haqiqa da a ce kuma mafarki baya zama gaskiya lam yakun li ijadi hadhihi alquwa fil insani fa'ida to da zama mafarki bai da wata fa'ida kenan ga mutum yayi shi inda a ce bai zama gaskiya amma yana zama gaskiya wallahu ta'ala ya ta'ala anil batil Allah kuma ya fi karfin yayi abubuwan da suke bankaura ne to duk inda ka ga mafarki ya faru Allah madaukakin sarki yake kaddara wannan mafarki ya same ka na alkhairi ne ko na sharri sai dai na sharrin akan danganta shi ga shedan domin lokacin afko shi shedan yana halarci a wurin kamar yadda zamu zo mu bayani to shin zai yiwu Allah yana yin wani abu na shirme game da wani bawa nashi ba zai yiwu ba to lallai ashe mafarki yana da wata ma'ana وهي ضربان ما لا يتي مفركي يا كسكشي بيو ضرب وهو الأكثر أضغاث أحلام وأحاديث النفس بالخواطر الردية kashi na farko wanda yake shi yafi yawa bankaura da shirme na mafarki da kuma abubuwan da suka damu mutum a zuciya zuciyarka in ta gurɓati da matsala kaza kana kwanciya bacci sai kaga wannan abun ka gan shi to kaga wannan ba shi da wata ma'ana likaunin nafsi fi tilkal hali kalma'il mutamawwaj kamar ainihin ruwa wanda ya gurɓace yadda a yadda ya gurɓace din nan in man gyaɗa aka zuba mai zaka ga ya taso sama in manja ne haka in wani dagwalo aka zuba haka to abin da ya tari ya haɗa a cikin zuciyarka in ya buwaye ka sai kaga kana mafarkin shi to wannan mafarkin bankaura ne ba a magana irin shi la yuqbalu sura wannan baya daukan wata fassara wa barbun wa huwa al-aqal yace kashi na biyu kuma wanda yake shine mafi karanci sahihun ya ce shi kuma ingantacce ne to shi ne wanda ainihin za a zo ake tattaunawa akai insha Allahu wanda za a gane fassara shi da makamantan haka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wannan bayanan duk baki ɗayansu na karanto daga mujalladi na shida na tafsirul qasimi al musamma mahasinut ta'wil ta'alif jamaluddin al qasimi a cikin ainihin mujalladi na shida daga cikin ainihin juz'i na tara na wannan littafi gashi Allah ya shirye da mu to bayan mun ji wannan sai kuma mu ji abin da manyan malaman hadisi su ma kuma suka faɗi akan haka ne muka halarto da littafin al-minhaj na al-imam nawawi da ya zo sharhin ainihin sahihi muslim a cikin kitabun ru'uya ma'ana bayani game da ainihin mafarkai bayan ya kawo hadisi na farko a ƙarƙashin wannan babi sai ya ce qala al-imam al-maziri al-imam an-nawawi ya ce al-imam al-maziri ya ce al-imam al-maziri wani babban malami ne na tauhidi da hadisi da fiqhu mazhabu ahli sunna fi haqiqati ru'ya mazhabin ahli sunna game da takamaiman mafarki أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات Allah maɗaukakin sarki yana saka wasu ainihin wato ƙudurce-ƙudurce ko tunani-tunani a cikin zuciyar mai bacci kama ya fi qalbil yaqzan kama yadda Allah yakan saka wasu irin tunani a cikin zuciyar mutumin da yake ido biyu kana ido biyu sai ka ji wasu irin tunane-tunane a cikin zuciyarka to haka wanda yake mafarki ma Allah ne ke saka mishi waɗannan abubuwa وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء Allah kuma yana aikata abin da ya so don haka abu ne mai sauki Allah ya saka tunani cikin zuciyar wanda yake ido biyu haka wanda yake a cikin bacci la yamna'uhu nawmun wala yaqaba bacci ko ido biyu ba zai hana Allah ya aikata abin da ya so game da zuciyarka ba fa idza khalaqa hadhihi al-i'tiqadat idan Allah ya halicci irin waɗannan tunani ya saka a cikin zuciyar mutum فكأنه جعلها علما ala umurin أخر to wannan mafarki da Allah yake kaddara ya saka shi cikin zuciyarka idan ka ya gane maka a bacci to Allah yana sa wannan ne ya zama maka alamomi ga wasu abubuwa da za su faru ya khluquha fi sanil hal wanda Allah zai halicce su a hali na biyu a nan a cikin mafarki sai kai mafarki sai ka ga ruwa to Allah ya halicci ruwa ya saka a cikin zuciyarka ya saka tunanin shi sai kai mafarki kaga ruwa to Allah yana nufin ya halicci wani abu ne a hali na biyu shine ido farke to sai nuna maka alama da ruwa ba dole ne ya zama ruwa din nan shine zai zo ya faru a wannan hali na biyu ba amma ta iya yiwa wata alama ce ta kaza kamar yadda duk inda kaga jardanja alama ce ta hadari amma shin lallai ne zama hadari ja ba lalle ne zama amma alama ce ta kaza to saboda haka sai malam ya ce auka na kad khalaqaha ko kuma ma abin tuni Allah ya riga ya halitta sai nuna maka wata alamar daban a cikin zuciyarka fa idza khalaqa fi qalbin na'im at-tayran wa laysa bi ta'irin fa aksar sai ce idan Allah mahalicci ya ainihin halicci wato kamar tsuntsaye ko kuma wani abu mai tashi a cikin zuciyarka sai kai mafarki kaga kana tashi sama ko kaga wasu abubuwa na tashi sama ko kaga tsuntsaye walaysa bi ta'irin ba wai ana nufin tsuntsaye ne a ido biyu za su zo su abku gare ka ba fa aktsaru ma fihi annahu taqada amran ala khilafi ma huwa iyakar dai abin da za a ce Allah ya nuna maka wani abu wanda yake kuma abin da zai zo ya faru gare ka sabanin wancan ne fayakunu zalika li'tiqadu alaman ala ghairihi sai zama wannan tunani da wannan mafarki da aka nuna maka alama ce ta faruwar wani abu daban kama yakunu khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala al-ghaima alaman alal matari kamar yadda Allah madaukakin sarki yakan halicci judo da hadari judo da hadari alama ce ta me ta ruwan sama amma kaga ba irin su ɗaya ba to haka sai Allah ya halicci wani abu sai nuna maka a cikin bacci sabanin abin da zai zo ya faru a gare ka kuma wal jami'u khalqullahi malam yace baki daya halitta Allah ne ta'ala madaukaki walakin yakhluqu ru'ya wal i'tiqadat allati ja'alaha alaman ala ma yasurru bi hadarati shaytan sai dai in ya zama sa'an da Allah ya halicci wannan mafarki da waɗannan tunane-tunane ya sanya maka a zuciyarka suka zama alama ga faruwar wani abu idan akwai wani shaidani a kusa wa yakhluqu ma huwa alamun alama ya durru bi hadarati shaitan in kuma ya zama ainihin an halicci wani abu an saka tunanin shi a zuciya ka gan shi a idanka a mafarki ya zama akwai wani shaitani a kusa fayun sabu ila shaitani sai a danganta wannan abu ga shaitan akan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in ka ga mugun mafarki to daga shaitan ne to wannan sai ya ce majazan an danganta wannan ne ta hanyar majazi kawai ba wai shaidanin ne ya abu ba amma domin mugun abu ba a danganta shi ga Allah sai a danganta shi ga wannan shaidani da ke kusa li hudurihi indaha saboda yana kusa da wurin wa in kana la fi'la lahu haqiqa ko da yake a kashin gaskiya ba shi da wani sa hannu da ya a cikin wannan abu wa hadha ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce ma'anar zancen ma'aiki da yace ar-ru'ya min Allah kyakkyawan mafarki to daga Allah ne wal hulmu min ash-shaytan mugun mafarki kuma daga shaytan ne la ala anna shaytan yaf'alu shay'an ba wai dan shaytan yana aikata wani abu ba farru'ya ismun li mahbubin in aka ce ru'ya to suna ne ga mafarkin abin da kai wanda kake jin daɗi kake son shi wal hulmu ismun lil makruhi hulmu kuma to suna ne na mafarkin da yake baka son shi hadha kalamul maziri yace wannan shine zancen al-imam al-maziri wannan magana ta al-imam al-maziri a takaicen takaita me take tabbatar mana tana tabbatar mana da cewa ahlus sunna sun tafi akan cewa mafarki al'amari ne wanda yake gaskiya a cikin aqidarsu su kuma ga yadda yake faruwa in Allah maɗaukakin sarki ya nufin ya nuna maka wani abu sai sa maka wata alama wadda yake wannan abu shi zai zama alama ga wannan abu ina ma'anar wannan al-Imam al-Bukhari da sauran malaman hadisi sun ruwaito hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama san da ya hijira ya koma Madina sai ya zama Madina tana da wata irin mashashara mai zafi duk wanda ya zauna Madina sai zazzabi sai rashin lafiya ya kama shi a lokacin Juhufa ƙauye ne wanda yake tantagaryar maguzawa ne ke wannan ƙauye sai annabi ya addu'a ya Allah ka kwashe duk bala'in cututtukan da ke Madina ka wurga shi juhufa annabi yana kwanciya bacci sai ya ga wata mace mahaukaciya mai hargitsatsen kai a yamutsa da dauɗa ta fita daga Madina da gudu ta tafi juhufa ta je ta zauna ina ma'anar wannan shine wannan cutar ce ta tashi daga Madina ta koma can kenan to amma cuta aka nuna mishi to mun fahimci ai wannan misalin yanzu da kyau ko to alhamdulillah to to wannan shine ainihin bayani a takaicen takaitawa game da matsayin ahlus sunna dangane da ainihin mafarki da kuma yadda ainihin al'amarin mafarki din yake to kuma akwai tsoratarwa da shari'ar musulunci ta yi dangane da ainihin mafarkin da baka yi ba ka kirkira da ƙarya ka je ka ce ka yi wannan mafarkin shari'ar musulunci ta tsoratar da kai akan haka domin wani zai iya zuwa ana ba da labari wannan ya ce na yi mafarki ya ba da kaza sai ga shi kaɗai ne bai ba da labarin mafarki ba sai kirkira ya ba da wani labari to manzon Allah na da na cewa akan irin wannan mutumin imam al-bukhari ya ce babu man kazaba fi hulumihi babin da ke magana akan wanda ya ƙarya ya ƙara a cikin mafarkin shi ko kuma ya kirkiri mafarkin ƙarya ya danganta wa kanshi ina matsayin shi wanne irin hisabi zai yi fama da shi a gobe kiyama imam al-bukhari ya ce haddasana ali ibn abdullahi haddasana sufyanu an ayyuba an ikrimata an ibn abbasin an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala kaga manyan malaman hadisi magana ce yayi ta madadin ya kawo hayaniya da bankaura irin yadda yanzu yan acaba malamai suke a'a sai ce haddasana ali ibn abdullahi aliyu ibn abdullahi ibn madini ya ba mu hadisi aliyu kuma yace haddasana sufyanu sufyanu ibn uyayna ya ba mu hadisi shi kuma yace an ayyuba ya karbo daga ayyuba sakhtiyani ayyuba kuma yace an ikrimata daga ikrimata bararren bawa ne na ibn abbas shi kuma yace an ibn abbasin daga ibn abbasin duk wanda ya san ilimi in ya kalli wannan hadisi ya san ingantaccen isnadi ne wannan ɗari bisa ɗari to ibn abbasin ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tahallama bi hulumin wanda ya kirkiri mafarki na ƙarya ya danganta gare shi lam yarahu alhali bai yi ba kawai sai zo ce ya yi mafarki kullifa an ya aqida baina sha'irataini ranar alkiyama za a kallafa mishi sai ya kulla sha'iri guda biyu sha'ir hatsi ne kamar shinkafa haka kwayar shinkafa guda biyu a ce sai ka kulla su kamar yadda ake kulla igiya zai yiwu ba zai yiwu ba to kaji in ka yi da sai ka tuba in kuma baka yi ba to ahir shinkafa dai kwaya biyu a ce ka rike kwaya biyun shinkafa ka kulla ta sai ta kulli kamar yadda kake kulla igiya kuma ba za ka iya ba kuma kai ma an san ba za ka iya ba aka ce kai dan ai maka azaba in ka kasa mun fahimci wannan ko walan yaf'ala manzo Allah yace faufau daga mutumin ya aikata ba zai iya kulla wannan sha'iri guda biyu ba wa man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihuna mutumin da ya zauna yana kokarin ya ji zancen da wasu mutane suke yi alhali su kuma ba sa son ya ji zancen su aw yafirruna minhu ko kuma suna gudu dan kai ya ji zancen shi ko bin su yake yana kara kunne sai ya ji subba fi udhnihi al'anuku yawmal qiyama za a dura rankakkiyar dalma a cikin kunnen shi ranar gobe kiyama sun zauna suna tattaunawa suna ganawa da ka zo wurin sai ka ji sun yi shiru alama ce akan ba su son ka ji zancen sai ku gaisa sai ka tashi ko kuma suna son su gana sai kana bi da kunne ka makale ko jikin windo ko jikin kofa to ga dai matsayinka a ranar gobe alkiyama wa man sawwara suratan wanda duk ya zana wani hoto ina photographers ina masu drawing ina masu kaza duk wanda ya zana wani hoto annabi ya ce uzziba za a yi mishi azaba wa kullifa an yanfuka fiha kuma za a kallafa mishi lallai sai ya hura wa wannan hoto rai wa laysa binafikin kuma faufau ba zai iya ba قال سفيان سفيان يتي وصله لنا أيوب وقال قتيبة حدثنا أبو عوانا عن قتادة عن إكرمة عن أبي هريرة قوله أبو هريرة ما يرويته كتن كتن حديثي النبي يتي من كذب في رؤياه wanda ya ƙarya a cikin mafarkin shi ya yi mafarkin ba bai yi ba amma ya ƙara da ƙarya wa qala shu'ba an abi hashimin ar-rummani sami'tu ikrimata qala abu huraira qawluhu man sawwara wanda ya zana wani hoto wa man tahallama wanda ya kirkiri ƙaryan mafarki wa man istama'a da wanda ainihin ya ji zancen wasu mutane ne kamar yadda aka karanta a can قال حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال ابن عباس يتي من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه كتن كتن وانا حديثي تابعه هشام عن إكرمة عن ابن عباس قوله قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر يتي من زن الله ياتي من أفر الفرا yana daga cikin ƙarya mafi muni an yuriya ainihu ma lam tara mutum ya kirkiri abin da idan shi bai gani a mafarki ba ya ce idan shi ya gani to wannan hadisi ya gaya mana hukuncin mutumin da ya kirkiri wannan mafarki ya danganta kenan ma'ana yana daga cikin manya-manyan makaryata matsayin shi kuma a ranar alkiyama shine waccan azaba da za a yi mishi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to don haka ba wai ganin mafarki din ba to amma kar ka sake ka yi ƙarya dangane da al'amarin da ya shafi ainihin da ganin shi mafarki din to a ƙarƙashin wannan matsala ce za mu amfani da wannan damar mu ainihin tattauna dangane da wata mas'ala wadda ta sha kan mutane shekara da shekaru kowa dai tashi a ƙasar nan yana ganin irin wannan takarda gata da ke hannuna shekara da shekaru sai kaga an bugo ta ana yadawa wai takarda ce daga wani malami sheikh ahmad wai mai gadi ko mai sharar masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallama da ke madina shine yayi mafarki ya ce ga abin da ya gani annabi ya ce a yi tasbihi kaza a yi salati kaza a yi kaza wanda ya karyata wannan takarda ya zama kafiri wanda ya gasgata ta zai samu albarka zai samu kuɗi zai samu wadata wani ma a ƙasar ghana ya yi kaza wani a ƙasar gini ya karyata bala'i ya samai wani a ƙasa kaza ya gasgata ta yanzu ya zama mai dukiya to wannan takarda dai da farkon farawa tukuna ƙarya ce kuma ku sani da cewa wannan takarda ba wai nau'i ɗaya ba ce nau'i daban-daban ce wata a ce a mafarki ne aka ga annabi ya faɗi wannan to kun ga ta shigo ƙarƙashin wannan jawabin da muke kenan baka gani ba a mafarki ka ce ka gani wata kuma kamar wannan da zamu zo mu tattauna magana a kanta mutum zai yi ƙarya ne ma ƙarya ce aka wai ya ce ya kintsa zai yi bacci ne shikenan kawai wai sai ya ga ainihin manzon Allah sai manzon Allah ya gaya mishi magana wannan ya nuna ido biyu kenan shi yasa za mu yi amfani da wannan dama ta bayani akan mafarki mu tattauna ainihin wannan matsala ɗaiɗaiɗaiɗai insha Allahu ta'ala har kuma zuwa lokacin da za a samu a zo in Allah ya so wata rana wannan littafi da za mu ishara akan shi a sajjale shi baki ɗaya a kaset a sa shi don ya yaɗu littafi ne musamman bin zai akan haka gashi tambihun ala kadhibil wasiyya faɗakarwa game da ƙaryata wasiyya المنصوبة للشيخ أحمد wadda aka danganta ga Sheikh Ahmad Khadim al-Haram an-Nabawi al-Sharif wanda yake mai gadin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam min Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz yace daga Abdul Aziz dan Abdullah dan Baz shine babban malami shugaban malamai baki ɗaya na ƙasar saudi arabia ila man yattaliu alaihi min almuslimina yace wannan sako ne zuwa ga duk wanda ya sadu da wannan sako daga cikin musulmi hafizahumullahu bil islam Allah ya kiyaye musulmi da musulunci wa azana wa iyyahum min sharri muftariyatil jahalati tagham Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu mu da musulmi baki daya daga sharrin karerayin jahilai yan damfara amin salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan sallama da malam ya sai ce amma ba'ad to bayan haka faqad ittala'tu ala kalimatin mansuba ila Sheikh Ahmad khadim al-haram an-nabawi ash-sharif yace haƙiƙa na ga wata magana da aka danganta zuwa ga Sheikh Ahmad mai gadin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama bi unwani da taken cewa hadhihi wasiyatun min al-madinati al-munawwara wannan wasiya ce daga Madina an Sheikh Ahmad daga Shehu Ahmad khadim al-haram an-nabawi ash-sharif wanda yake mai gadin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama qala fiha a takaicen takaita ga abin da aka ce wannan malami wai ya ce كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم wani daren juma'a na zauna ina karatun alkur'ani kafin yi bacci wa ba da tilawati qira'ati asma'illahi husna bayan na gama karatun qur'ani na gama karatun sunayen Allah kyawawa falamma faragtu min zalika tahayyatu lin-nawmi da na gama waɗannan abubuwa sai na kintsa domin bacci fara'aitu sahibat tal'atil bahiyya sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake mai cikakken kwarjini rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam allazi ata bil ayatil qur'aniyya manzon Allah wanda yazo da ayoyin alqur'ani wal ahkam sharifa da hukunce hukunce madaukaka rahmatan bil alamina domin tausaya wa halitta baki daya sayyidana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam faqala kun ga anan yana nuna ido bi kenan don ya ce ya kintsa zai yi bacci ne kawai sai gan shi to wai sai annabi ya ce da shi ya sheikh ahmad qultu labbaika ya rasulullah sai na ce ina amsa kiran ka ya manzan Allah ya akrama khalqillah ya wanda yafi girma cikin halittun Allah fa qala li sai shi annabi ya ce da ni ana khajlan min af'alin nas qabiha ina cikin jin kunya game da munanan ayyukan da mutane ke aikatawa walam aqdir an uqabila rabbi wala al mala'ika ya ce har ma na kasa fuskantar ubangiji na kuma ma na kasa fuskantar ainihin mala'iku li'anna min aljuma'ati ila aljuma'a mata mi'atun wa sittuna alfan ala ghairi dinil islam saboda cikin mako guda daga juma'a zuwa juma'a an samu mutane ainihin wato dubu ɗari da sittin sun mutu ba akan addinin musulunci ba ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي sannan sai kuma ya ambaci wasu zunubai waɗanda mutane suka afka ثم قال wai sai annabi ya ce هذه الوصية wannan wasiya da kaji rahmatun bihim min al-aziz al-jabbar rahama ce ga mutane daga Allah mabuwayi mai yadda ya so thumma zakara ba'da ashrat as-sa'a sa'annan kuma wai sai annabi ya ambaci wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama ila an qala har dai yace fa akhbirhum ya sheikh ahmad bi hadhihi al-wasiyya ka baiwa mutane labarin wannan wasiya لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ saboda an ciro wannan ne daga ainihin wato alkalami na kaddara nun wal kalami wa ma yasturuna daga wannan alkalamin aka ciro wannan magana tun daga lauhul mahfuz wa man yaktubaha wa yursilha min baladin ila baladin wanda ya rubuta ko ya kwafe wannan takarda ya aika ta daga gari kaza zuwa wani garin wa min mahallin ila mahallin daga wani wuri zuwa wani wuri buniya lahu qasrun fil janna za a gina mishi gida a aljanna wa man lam yaktubha wanda kuwa ya rubuta ta kaji ba jama'a daga ka rubuta wannan takaddar ka aika da ita gana ko sakwata shikenan sai maka gida a aljanna dan aljanna ta zama aikin banza duk jihadi da mutane suka yi ta yi na faman su samu aljanna suna gwagwarmaya amma kai da ka yi photostat na wannan takaddar ka aika da ita shikenan sai a maka baitun fil janna saboda gidan aljanna ya zama gida a bakin titi wai kuma wanda bai rubuta ba kuma ya aika da ita hurimat alaihi shafa'ati yawmal qiyama za a haramta mishi samun ceto na ranar alkiyama wa man katabaha wa kana faqiran wanda ya rubuta wannan takarda alhali yana cikin talauci a ganahu Allah Allah zai wadata shi ta dama duk mai mutane suke gwagwarmaya duk inda yan bid'a za su zo shikenan sai sun dubi abin da ya fi damun mutane sai a ce gashi ga falalashi yanzu wanda yake cikin bala'in fatara ya ji wannan yaya ko kwana matar shi baya je ya sato ya je photo stat ɗinta ba saboda ya samu a ganahu Allah au kana madiyunan ko kuma yana cikin bashi qaballahu dainahu sai Allah ya biya mishi bashin shi to yanzu ba sai mutane su yi ba yanzu waye bai cikin bashi bashi yanzu ba waye gari ya zama hanji ba tun daga gwamnatin tarayya mun fahimci wannan aw alaihi zambun ko kuma yana da zunubi waye bai da zunubi ghafarallahu lahu wa liwalidayhi Allah zai gafarta mai shi da iyayen shi bi barakati hadhihi alwasiya saboda albarkar wannan wasiya wannan fallan takaddar kawai wa man lam yaktubha min ibadillahi wadda wajhuhu fid dunya wal akhirah wanda duk ya hadu da wannan takadda bai rubuta ya aika da ita wani wuri ba daga cikin bayan Allah Allah zai bakanta fuskar shi duniya da lahira wa qala wai kuma sai annabi ya ce wallahi azim salasan so uku annabi ya rantsuwa hazihi haqiqatun ya ce wallahi wannan gaskiya ce wa in kuntu kaziban akhruju min ad-dunya ala ghairi islam shi sheikh ahmad kenan ya rantsuwa ya ce wannan wasiya gaskiya ce in kuma ƙarya nake to in fita duniyar nan ba akan musulunci ba wa man yusaddiq biha yanju min azabil min azabin nari wanda ya ƙaryata wanda ya ainihin gasgata wannan takarda zai kubuta daga azabar wuta wa man yukazzib biha wanda kuma ya karyata ta kafara ya zama kafiri saboda kaulasan ya zama abu mai araha kowa sai ya watsa shi kawai hadhihi khulasatu ma fi hadhihi alwasiyya almakdhuba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-allamatul jazira bin baz yace wannan a takaicen takaitawa abin da ke cikin wannan wasiya kenan wadda aka karya aka danganta manzon Allah ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة yace mun sha jin wannan wasiya shekaru da dama mabambanta tunsharu bainan nasi fi ma baina waqtin wa akhar ana yada ta ga mutane lokaci zuwa lokaci wa taruju bainal kathir min al amma kuma tana samun karbuwa a wurin jahilai da yawa wa fi alfadhiha ikhtilafun akwai sabani game da lafuzanta wa kadhibuha yaqulu wanda ya kirkiri wannan kare wani lokacin yakan ce inna hura annabiya sallallahu alaihi wasallama fi naumi wani lokacin sai ya ce a bacci yayi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fahammalahu hadhihi alwasiya sai annabi ya dora mai wannan wasiya wa fi hadhihi an-nashrati al-akhira allati dhakarna laka ayyuha al-qari zama al-muftari fiha annahu ra annabiya sallallahu alaihi wasallama indama tahayya lin-naumi amma a cikin wannan yadawar da suka yi na ƙarshe to wannan makaryacin sai yace ya ga annabi ne lokacin da ya kintsa zai yi bacci fal ma'ana annahu ra'ahu yaqaba wato yana nufin ya ga annabi ido da ido kenan mun gane wannan da kyau ko jama'a zama al-muftari fi hadhihi al-wasiya ashiya'a kathira wanda ya kirkiri wannan wasiya ya riya abubuwa masu yawa hiya min awdahi al-kadhib suna daga cikin ƙarya waɗanda suke na sarari wa abta wa abyan al-batil kuma waɗannan banna ce wadda take a sarari sa'unabbihuka alaiha qariban fi hadhihi al-kalima insha Allah yace ba da dade wannan ba zan tsaya zan bi daya bayan daya zan bayyana maka da ikon Allah yadda zaka yi ka gane cewa ƙarya ne mun ji wannan a takaice kenan dadin dadawa malam yace ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه السرية yace na je na tambayi wasu daga cikin dangin wannan malami domin malamin ya rasu dama yan bidiya an za su yi ƙarya sai su dubi wanda ya rasu sai su yi ƙarya su danganta gare shi domin ba yadda zai iya kare kanshi haka yahudawa da sauran makiya Allah lokacin da suka tashi za su kirkiri kariren sai da suka ga annabi Sulaiman ya rasu sannan suka kirkiri littattafai na sihiri na bokanci na bori na duba sai suka ɗiba sai suka zuba akan karagan mulkin shi ana zuwa da aka fashe kujeran mulkin shi sai aka ga waɗannan littattafai shine sai aka ce ai ma annabi Sulaiman ashe da bokanci yar mulkin mutane shi yasa yake hudda da aljanu shi yasa yake horan su shi yasa yake kaza shine yahuda suka danganta bokanci da sihiri da tsafi ga annabi Sulaiman shine Allah ya ce wattaba ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman suna bibiyar zantuttukan da shaidanin malamai suke karantawa suna danganta ga annabi Sulaiman suna cewa wai annabi Sulaiman boka ne Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Suleimana bai zama kafiri ba domin sihiri kafirci ne walakin na shayafi na kafaru sai dai shaidanu ne suka zama kafirai yu'allimuna nasa sihira saboda suna karantar da mutane tsafe-tsafe da sihirce-sihirce da bokanci to haka al'amarin yake duk sanda wani mutum ya rasu in ana son wai ai ƙarya sai ai ƙarya a ce shi ya faɗi wannan magana saboda ba yadda zai iya kare kanshi sai mutane sai su yi ƙarya sai su ce aljanu sun ce kaza sai mutane sai su yi ƙarya sai su ce mala'iku sun ce kaza sai mutane su yi ƙarya sai a ce jarirai sun ce kaza wanda ba zai iya kare kanshi ba gaskiya ne ko ƙarya sai a danganta magana a gare shi to shine suka danganta wannan malami bayan ya rasu shine allamatul jazira abdul aziz bin abdullahi bin baz yace sai ya je tambayi dangin wannan malami an hadhihi wasiya game da wannan magana fa ajabani bi annaha makzuba ala sheikh ahmad wannan dan uwa daga cikin yan uwan wannan malami yace ƙarya aka yi wannan malami wa annahu lam yaqulha aslan gaba ɗaya ma malamin bai taɓa faɗan wannan ba wa sheikh ahmad al-mazkur qad mata min mudda wannan malami da aka faɗi ya dade da rasuwa ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم yace da ma za a kaddara gaskiya wannan malami a sheikh ahmad din nan yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma wanda ke sama da shi wajen daraja a ce wani tabi'i ya zo ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fin naumi awil yaqaza ko a bacci ko a ido biyu wa ausahu bi hadhihi alwasiya kuma yace annabi yayi mai wannan wasiya la alimna yaqinan annahu kadhibun da take mun san cewa makaryaci ne domin wannan wasiyar ta saba wa abin da annabi ya karantar a cikin shekaru 23 da Allah ya aiko shi ta saba wa abin da annabi ya karanta ido biyu ba a bacci ba dan haka babu yadda zai halatta dauke ta ko daga wane ne balle daga wannan malamin aw anna allazi qala lahu zalika shaytanun ko kuma ya zama wanda ya faɗa mishi wannan shaytani ne dama mafarki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya mafarkin ya ganni tabbas ni ya gani domin shaidan bai isa ya shiga irin ta'awa ba to ina ma'anar wannan hadisin duk malaman da suka yi sharhin wannan hadisi ka je ka ɗauka tun da bukhari ya ruwaito shi da sauran malamai ka je ka duba sharhin alhafizul allama ibnu hajar to sharhin shi mai suna fathul bari sharhi ne da ya shi na sahihul bukhari a cikin mujalladi goma sha hudu duk da shimfiɗar shi da kuma ainihin sharhin alhafizul aini umdatul qari mujalladi goma sha biyu ne da kuma sharhin irshadus sari mujalladi goma sha biyar ne na kaffalani dukka je ka duba sharhin da malamai suka yi dangane da wannan hadisi na cewa wanda ya mafarkin ya ga annabi gaskiya annabi ya gani suka ce abin da ake nufi da wannan mafarki shine wanda ya san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin sahabbai kenan sai ya mafarki ba yadda yake wata halitta za ta zo ta ce mishi ni ne annabi domin ya san annabi din in ba annabi bane ya san ba annabi bane in annabi ne ya san annabi ne dan haka shedan ba zai iya zuwar wa wani sahabi da wata sura a mafarki ya ce shine annabi ba don ya san ya san annabi din zai iya gaskata shi ko ya karyata shi to amma duk wanda ya zo daga bayan waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama daga sahabbai in yi da'awar cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama malamai sai suka ce sai a tambaye shi siffofi game da siffofin da ya gani domin malaman hadisi suna da tafai da suka rubuta shama'ilul muhammadiyya wal adabin nabawiyya al-imamu tirmidhi yayi ibnu kasirin ya zo yi sharhi akan shi da ƙarin bayani ɗabi'o'i da siffa halitta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake bayyanawa in ka zo ka ce ka yi mafarki ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama in ka ce ya ka gan shi ka ce na gan shi ɗan gajere sai a ce a ba annabi ka gani ba shi ɗan ka gani saboda annabi ba gajere ba ne ba shure ran dogo ba ne matsakaici ne in ka ce na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a yaya ka gan shi sai ka ce ai na gan shi baki ɗayan kan shi ba aski yayi ƙwaryen molo yana yawo haka sai a ce ba annabi ka gani ba annabi baya yin ƙwaryen molo yana yawo haka in ba aikin hajji yake ba baya aske kan shi jama'a mun fahimci wannan to da siffofi makamantan haka sa'an nan kuma sai a auna da kaga annabi din me kuka tattauna sai kuka tattauna sai ya nuna maka abubuwan da kake a kai ya tabbatar da kai ya yi maraba da su ko kuma kaga annabi yana yin sallah irin sallah yadda kake ko yana siffanta maka aikin hajji yadda ka san aikin hajji a sunna shikenan sai a ce wannan na ƙara tabbatar da abin da ya karantar ido biyu a farke amma in ba haka ba ya zo ya kawo maka wasu abubuwa daban sai a ce abin da ya karantar a shekara ashirin da uku ido biyu da rai da lafiya a farke ya fi fiye da abin da ya karantar a cikin bacci a ɗan wani lokaci wanda babu tabbas a kan shi don haka sai a ɗauki wancan a watsar da wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to don haka malam yake wannan bayani ya ce don haka in ma da a ce wannan malami a sheikh ahmad ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a bacci ko a ido biyu ya gaya mai wannan ya ce sai mu ce karya ne domin wannan dokar da ya zo da ita ta saba wadda annabi ya karantar laisa huwa rasul sallallahu alaihi wa sallama li wujuhin kafira da sai mu ce ai ba annabi ya gani ba saboda dalilai da dama minha alwajhul awwal daga cikin fuskokin da za su sa mu gane cewa wannan mutum ba wai mafarkin annabi ba innar rasul sallallahu alaihi wa sallama la yura fil yaqza ba'da wafatihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a ganin shi bayan ya mutu a ce an gan shi ido biyu bayan ya mutu to wannan baya yiwuwa haka wa man za'ama min jahalati sufiya wanda ya riya daga cikin jahilan yan dariqa annahu ra annabiyya sallallahu alaihi wa sallama fil yaqaza yace ido biyu a farke ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw annahu yahduru al maulid ko kuma manzon Allah na halarta wurin maulidi aw ma shabaha zalika ko kuma abin da ya kama da haka faqad ghalata aqbaha al ghalat haqiqa ya tafka mummunan kuskure wala bisa alaihi ghayatu talbis kuma shaidan ya rikita shi matukar rikitawa wa waqa fi khata'in azimin ya afka cikin kuskure mai girma wa khalafa alkitaba was sunna ya saba alqur'ani da sunna wa ijma'a ahli ilmi da kuma ijma'in manyan malamai li'anna almauta innama yakhrujuna min quburihim yawm alqiyama tabbas annabi dai na cikin matattu ko to matattu ba za su fito daga cikin kaburbukansu ba sai ranar alkiyama la fi duniya ba a duniya ba wa man qala khilafa zalika wanda di ya faɗi sabanin haka fa huwa kazibun kaziban bayyinan wannan mutum makaryaci ne ƙarya ta sarari aw ghalitun mulabbisun alaihi ko kuma wanda ya afka cikin mummunan kuskure wanda ya rikice shi lam ya arifi alhaqqa alladhi arafahu salafu salih bai san gaskiyar da sahabbai da tabi'ai suka santa ba wa daraja alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa atba'uhum bi ihsani kuma ya kauce daga kan hanyar da sahabban manzon Allah da waɗanda suka biyo su suka tafi akai qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace thumma innakum ba'da zalika lamayyituna bayan kun gama wannan rayuwa sai mutuwa ثم إنكم يوم القيامة تبعثون bayan mutuwa kuma sai ranar alkiyama za a tada ku ba a nan duniya ba kenan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ana awwalu man tanshaqqu anhu al-arda al-ardu yawm al-qiyama ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito a ranar alkiyama a ranar alkiyama yace ba a nan duniya ba to in ka ce ka gan shi ido biyu a farke ma'ana tun kiyama ba ba kenan ya ainihin fito ya tsaga ƙasar ya saba wannan hadisi kenan wa ana awwalu shafi'in ma'aike ce ni ne farkon wanda zai yi ceto wa awwalu mushaffa kuma ni ne farkon wanda za a fara baiwa izini ya ceci wani wal ayatu wal ahadith fi hadha al ma'ana kathira bin baz yace ayoyi da hadisai da suka zo game da wannan magana suna da yawa al wajhu thani fuska ta biyu daga cikin fuskokin da ke ƙaryata mana waccan wasiya إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق manzo Allah baya faɗin abin da yake sabanin gaskiya ne la fi hayatihi wa la fi wafatihi ko yana raye ko yana mace babu yadda za a yi manzon Allah ya zancen da yake ƙarya ne wa hadhihi alwasiya tukhalifu shari'atahu mukhalafa zahira wannan wasiya da ake yada wa mutane ta saba wa shari'ar manzon Allah sabani na sarari min wujuhin kafira ta fuskoki da dama kama ya ati kama yadda bayani zai zo وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم حقيقة أكن جاء النبي أتكن بتشي ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه wanda ya ga manzon Allah a cikin surar manzon Allah ta haƙiƙa maɗaukakiya to shi ya gani li'anna shaytana la yatamassalu fi suratihi domin shaytan baya shiga irin shigar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama jaa بذلك الحديث الصحيح الشريف كما يد حديثي إن كنت تشيزو أكن هكا شيني أينهم من بياني أكن هكا ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرأي وصدقه سيدي عند مسألة تكي game da imanin wanda ya ce ya yi mafarki ya ga manzon Allah ɗin da kuma gaskiyar shi wa adalatihi wa zabtihi da kuma kasancewar shi adili ne da kuma kaifin kwakwalwar rike mafarki domin so da dama mafarki kafin ka farka wani lokacin ka manta abin da ka gani to mutumin da ya zo ya ce ya yi mafarki ya ga kaza ya kaza sai an binciki imanin shi sai an binciki ainihin abin da ya shafi mafar gaskiyar shi da adalcin shi da kuma hadda shi in ba haka ba kawai ya zo ya ce na ga manzon Allah ya bai malami na tuta shikenan kuma duk wannan abu sai kewaye gari ai ma mala ya ce ya mafarki manzo Allah ba shi tuta wai kuma wannan magana ta zama ka annama nuzilat minas sama kamar daga sama ta sako wa diyanatihi wa amanatihi sai an tabbatar da kular shi da addini da kuma riƙon amanan shi wa harra annabiyya sallallahu alaihi wa sallama fi suratihi aw fi ghairiha shin da gaskiya ga annabi a cikin surar shi ne ko kuwa a wata sura walau jaa an nabi sallallahu alaihi wa sallama hadithun qalahu fi hayatihi min ghairi tariq thiqat al udul ad dabitina lam yu'tadda lam yu'tamad alaihi wa lam yuhtajja bihi da zai zo mana da wani zance sabanin abin da aka samo a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanya ingantacciya ba za a karba ba mun fahimci wannan da kyau ko wannan a takaice kenan dan haka daga ƙarshe sai malam yace fa kaifa bi wasiyatin la yu'rafu sahibuha mutumin da aka sani ma yazo ya faɗi magana kun ji matakan da za a wajen a dangan a tabbatar da abin tukuna ina kuma wanda ba a santa kamaiman wanda ya rubuta wannan wasiya ba kowa tashi ya ganta الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda yace wai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciro ta wala tu'rafu ala adalatuhu wa amanatuhu wanda ba a san cewa shin shi mutumin kirki bane amintacce ne fahiya wal halatu hadhihi haqiqa bi an tutrah wala yultafatu ilaiha yace abin da ya dace wannan wasiya a wurgar da ita bai halatta ma a tsaya a waiwaye ta ba wa in lam yakun fiha shay'un yukhalifu shar ko da cikin ta babu abin da ya saba wa shari'a domin ba a san wanda ya rubuta ta ba to balle kuma fa kaifa idza kanat al wasiya mushtamila ala umurin kathira tadullu ala butulaniha balle wannan wasiya na dauke da abubuwan da yake sun saba wa shari'a ba ta tune wa annaha makdhuba ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wa mutadammina li tashri'i dinin lam ya'zan bihi Allah wannan wasiya na dauke da abubuwan da suke ƙarya ne aka danganta ga ma'aiki kuma tana dauke da kago wani addini daban wanda Allah maɗaukakin sarki bai ainihin yadda da shi ba gashi ko a cikin hadisi annabi ya ce duk wanda ya ƙirƙiri wata magana ya danganta gare ni to wannan mutum ya tabbatar da cewa kujerar shi na wuta Allah ya shiryar da mu saboda kurewar lokaci za a saurara anan insha Allah sai an zo karatu na gaba za a ci gaba da tattauna wannan matsala ta mafarki a zo dangane da bayanai akan fassarar mafarki da alamomin da ake bi da ka'idoji da makamantan haka saboda wannan matsala tunda tana da alaka da waƙi'in rayuwa yadda take afkuwa shi dole ne musulmi su bata muhimmanci balle kuma wannan matsala na da muhimmanci a cikin aqidar salaf dan haka kaga mala ya ta cikin aqida to kuma balle mutane sun shiga rudu da hayaniya na duk sanda aka zo da abin da ba su sani ba shikenan sai su ce ai wannan kaza ne ashe dole a tsaya a karantar da su me yiwa wannan matsala ta mafarki fassarar mafarki bayanai akan mafarki za ta taso nan yan shekaru to shikenan kai ka zama akan basira ba za ka zama cikin waɗanda suka rude ba wabillahi tawfiq wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik